الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan wani guda sun tafi da Allah mai sarki zuwa mai komai da rayu da wani dama wani sarki da barka ta alhamis ta da daidai da uku ga wata na muharram hijira na dubu daya da dubu da arba'in da takwas wato dubu da goma sha takwas da watan shida da nadiya na dubu da ashirin da shida mun ci gaba da karatu da muke cikin littafin tarfisu sifatin salatu nabi sallallahu alaihi wasallam wani fashe muhammad nasiruddin albani littafi ne da ya kawo mana takaitaccen yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanna za mu tashi da malam ce rafa'ul ya yace rafa'ul ya dauri da kiyya mun ji wancan satin gaba ta ta gaba ta ce yin tambara manzon Allah ya yi tambara zai yi tambara harama kenan sannan bayan tambara harama mun ji da ake daga hannu ne da ake kabbarar salu guda yanzu mutum ya yi kabbara ya ɗaga hannunsa ya so to ya zai yi hannun shi shi ne ma da zai mara bayani ya ce wa ba'ul ya daini tora hannuwa guda biyu wa kaifiyyatuhu da kuma yadda ake yin bada ya ce thumma ya ba'ul ya daini yumna alal yusra a kibar takbir da Allah almari ce daga nan sai mai sallah sai ya dora hannunsa na dama a kan na hagu a ƙarshen kabbar bana bayan ya gama kabbar ya bakinsa ya ce Allahu akbar kuma ya ɗaga hannun nashi daidai kafaɗa ko kuma daidai kunnuwan shi Allah ce wa huwa min sunan al-anbiya alaihi salatu wa salam yace kuma dora hannunka a na dama dora hannun dama akan na hagu ma yace wannan suna ce ta annabawa haka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi da Imam Malik ya rubuta Abu Abba da Allah yace inna ma asharul anbiya'i yace lalle mu taron annabawa umirna an umarce mu mu gaggauta da baki sannan mu jinkirta sahur sannan mu dora hannun mu na dama akan nagu a cikin sallah haka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ya nuna shi duk annabawa sun yi sallah kuma dukkanin su sun dora hannunsu na dama a kan nagu babu wanda a cikin su da ya ɗauke su ta hannu zan Allah su sanin da taɓa yin sallah ya saka hannu ba ba da ya ce wa amara biyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sun ya umarci sahabbansa idan za su yi sallah su tura hannunsu na dama akan hagu fala ya juzu isdalu huma ba da ya ce baya halatta mutum ya saki hannun shi baya baya halatta abun malam yana dora dama akan na hagu wajibi abun sa wajibi amma mafi yawan malamai sun tafi aka ɗauki habanci ma'ana dai ana so mutum ne amma in mutum da yi masallar sa ba ci amma dai ci ne koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne yake cikin da Allah ce yi sallah kamar yadda ya koyi da kuma ba a roƙi da Allah ya abin da aka fi samu wasu daga cikin sahabbai an ɗan samu sun ɗan saki wani lokacin haka na kamar imam malik an samu wani lokacin kuma ba koyi shi ba lokacin da ya ba da fatsawa ta saba wa gwamnan su a lokacin nan su gwamnan ya sanya aka musu bulala sai hannun su yi kumbura da yi sallah su yi kan da hannun shi bayan yi da sallah a shawarar su suka ce ya mun kasa ta hannun ka sai ya faɗa musu da yi shi ke da wannan shi ne kawai aka samu wani ɗin malik ɗin ya wani dukkan mazhabobi da ake da su iya malikiya ne kawai suka halatta sauran mazahib dukkan su gaba daya haka suka ce a yi nan haka suka yi wannan dora hannun dama a kan abu wannan suna ce ana so mutum yi bani ce wa yaba ulyumna ala buhari ta fihi yusra wa ala rusbi wasari yadda ake yi shine kana biyu ne akwai abin da ake yi wanda ake kira waba'u da kuma qabr waba'u shine ana yace mana shine mutum zai dora hannunsa na dama akan gadon bayan akan bayan kafinsa na hagu wannan kenan ya ce wa ala rusdu kuma hannun naka na dama ya taɓa rusdu ne nan dan tsakani sannan wasa'i sannan kuma ya taɓa zira'in hannu ma'ana idan kai haka in ka ɗauko sai ka ɗora haka a tsakiya kun ga ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan shi ne wannan goma sai ka ɗora shi da kirji ya ce wal qabudu sai ce wa taratan yaqbudu bil yumna al isra wannan mutum kuma sai ya danke hannunsa na hagu da dama haka sai ya rike haka sai ya rike wannan yini qabudu wa babu shi ne wanda zaka yi haka qabudu kuma yini wanda zaka rike hannunka na hagu da dama sai ya rike sa haka sai duk wanda kai wanda duka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani lokacin ya yi wa babu ya dora hannunsa haka ya dora wani lokacin kuma ya rike shi ya ce mahallin wabo sai to ina ake dorawa idan ka rike din a ina za ka dora a kirji ko a ciki ko a ina ba ya ce wai ba ma ala sabihi faqam ya ce a iya kirjinsa kawai yake dora kirji kan nunuwa din kirji kan kirji ma da ce arrajul wal mar'atu fi zalika sawa'un ba ya ce da mace da namiji a wajen dorawa a kirjin nan ma da ce ne mace za ta yi haka namiji ma zai haka ba da yawa mata saka hannu su sai a gaya musu cewa su ma wannan sun da duk ta shafe su shekaru sai mace ko namiji sai ɗora hannunsa na dama akan na hagu a kan kirji wala ya juzu an yi ba a yi da kulimuna ala kasuwanci na akwai wanda suke ɗorawa a cibiya ko a ƙasan cibiya duka malama suka ce wannan bayi da asali akwai ma da suke ɗora a wuya suke haka hali duk waɗannan malama suka ce a wancan littafin babban ya yi bayanin su cewa duka waɗannan ba zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya zo ne ne kirji to wasu malama suka ce babu laifi ɗan ƙasa da kirji amma kada ke cibiya domin a sadar aka ce sadar yi ne ke ɗaukar kan nonuwa kuma zai yi ɗaukar ƙasa da kirjinka amma kada ya je cibiya in yi cibiya ko ba ciki to wannan shi ne haka ya ce malaici kuma baya halatta mutum ya ɗora hannunsa a kan kugun shi a wancan lokacin suna yin wani abu mutum ya yi haka shi ne haka mutum ya yi hannunsa haka wannan manzon Allah sassan ya haka wannan hali ne suke da haramci don hali manzon Allah ne don haka mutum ba zai ɗora hannunsa a kan ƙugun shi ba to wannan shi ne yanzu mutum ya ɗora hannunsa ya dama ya rike tsaf ta yi kabbara ta ɗora to yanzu da ya rage shi ne ma ya ce alkushu'u wal nazar ila mawdi'i sujud yanzu za ka fara sallah to abin da ake bukata shi ne ka halarto da zuciyarka gun da za ka tsare yanzu ka yi kabbara to ka yi kokari a lokacin nan ka halarto da zuciyarka zuwa ga sallah kada zuciyarka ta tafi wani wajen ka yi ka yi kabbara amma kuma zuciyarka tana wani waje sannan wa nazaru ila mawdu'in sujud da kuma kallon inda za ka dora goshinka shine ila inda ka zai kalla malai ce wa alaihi an yaksha fi salati abin da yake kan mai sallah shi ne ya kokari ya samu kushu a cikin sallarsa ma'ana ya halarto da zuciyar shi wa an ya tajannaba kulla ma kan yurki fi anhu bare shi kuma mai sallah ya kokari ya nisanci duk abin da zai ja hankalinsa duk abin da zai ja hankalinsa a lokacin da yake sallah ya nisanci shi min zukarifin wa nuqush bare shi kamar wani abubuwan ado ko kuma wani zane duka mutum ya nisanta duk inda akwai hoto abun kawar da shi idan akwai wani rubutu da ya ja hankalin ka kawar da shi ya sa malama suka ce rubutu da za ka ga ana yi a cikin masallaci aikin su ko mata wanda duka da zuwa suna ne da harata da harata ta yi wani ce ai ko a saudiya ya yi ko a saudiya za a ce akwai yin to gaskiya ne wannan mai tafi na shirin din albani yana da cikin abubuwan da yi wa kasar saudiya in kani sosai a kai wannan rubuce-rubuce da kayan ado da suke sawa da gwalagwalai a masallaci ya musu inkari a kai sosai lokacin da yana koyarwa a jami'a ta islamiyya wannan ne mai sai suka masa kora da hanyar tunda dama wani kwantaragi suka ɗauki jami'a bayan ya gama kwantaragi sai ya tafi in ya tafi kuma sai sake biyu ya sai dawo a shekarar da ya matsa musu da irin gyare-gyaren nan abubuwa da zuwa suna wanda ya tafi suka fitar shi shi ke sai sai ya koma to wannan dai shi ne zane ko wani abu duka a kawar da shi da abin da ya ja hankalin mutum a sallah wasu su abu da kisa ba yawa suka ce makaruri ne mutum ya zo masallaci da riga da akwai rubutu a cikin tafiya rubutu domin ko shi bata ji hankalinsa ba za ta ji hankalin wani da makaruhi ne haka nan makaruhi ne mutum ya zo shi da littafi haka ko ta takarda ya ajiye a gabansa wani kuma rubutu ana kallon shi dan zai ji hankalinsa ko ya ji hankalin wanda ke gefen shi duk wani abu ne da zai ji hankalin ke ɗauke hankalin a sallah ana so ya ce da kawar da shi daga nan ma da ce fala yusalli bi hadarati ta'am yashtahi haka nan kada mutum ya yi tsalla a lokacin da an kawo masa abincin da yana so kana jin yunwa an kawo abinci to a wannan lokacin abin da bazan Allah ya ce to ka zauna ka ci abincin ka tsaf kuma sai ka tafi sama haka sahaba Abdullahi da Umar yake suka ce Abdullahi da Umar za a kira sallah an kawo abinci sai zauna ya ci ya ci abincin sa yana ji ana tare kama kai yana ma jin karatun liman amma sai zauna ya ci wani abinci saboda wannan Allah ya ce haka me yasa domin kar ka je kana sallah kuma hankalin ka yana gun abinci yana gun abincin to wani sai sa da wannan magana ne Bahaushe ya samu cewa cin abinci yana gaba da sallah cin abinci yana gaba da sallah wannan shi abin da yake wannan shi malama suka ce shi ne in lokacin kana jin yunwa sosai kuma an kawo abinci amma in ba kawo abincin ba ko kuma a yunwa ba ta da wani yawa sosai ba ta ba zai sanya ja hankalin da suka ci ba laifi don ta fara sallah amma in ya kasancewa in ka tafi sallar nan abincin nan zai rinka dawo ma a tunaninka to ka zauna ka ci abincin ka tukuna sai ka rinka sallah wala wa huwa yudafi'u al-bawl wal ghali haka nan kada yi sallah alhalin kana matse bayan gida ko fitsari domin shi ma wannan zai ana ka samun kushi a cikin sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu sallah da wanda yake matse sallah yake yake matse bayan gida ko fitsari to idan ka ji bayan gida ya matse a sannan abin da yake ko da an tare kama ba sallar da ne sai ka biya bukatar ka roƙe sallar haka wanda shi ya fi dacewa da suna haka nan idan kai a wannan yanayin malama suka ce ba ba sallar ma ba ka da ta gama lalace ce ya sanata amma suka ce idan bai matse ka ba kada yin amma bai matse ka ba ma'ana ba zai ana ka ka yi sallah yadda ya kamata ba suka ce babu laifi da wuce amma in da an ya kai matsayi kana matse shi to baya halatta ka sallah a wani lokaci ko kai sallah wasu ce za ka sake wani sallah wa yanzu fi qiyamihi ila mawdu'a sujudi to anan sai kuma idan ka ka tattaro an garin ka to idan ka sai ka kalli sai ka kalli wannan ka kalli inda za ka dora goshin ka wani shi aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malama suka ce za ka iya kallon gaban ka domin Allah ya ce ba wani waje haka shakwar masu da suka ce za ta iya kallon gaba to amma dai abin da ya zo suna masu asali yana kallon inda zai ɗora kusursa amma suka ce babu laifi ma mun su iya kallon liman ɗin liman me yasa domin sahabbai suka ce a sallah ta ɓoye karatu suna son mu Allah yana sallah idan suka ga gemun sa yana kaɗawa yana kaɗawa sun san karatu yake sai malama suka ce kenan kuma suna ɗaga kai tsayin kalle shi suna aikata babu zai idan ka kalli liman lokacin da ake sallah amma dai abin da ya fi shi ne kalli inda za ka dora goshin ka bala ce wala ya yi tafi yaminan wala ya sarar bala ce mai sallah kada ya rinka waiwayawa damar sa ko waiwaye shi ne ka juyar da kanka ko ka faɗarka amma kada kada idanu a sallah wannan ba ne suka ce ma'ana kana sallah wata bukata sai ka juya idanka kanka bai juya ma idanka ya juya wannan babu laifi ba ta sallah ba da komai amma ka waiwaya da kanka ka kalli dama ko ka kalli hagu ko ma jikin ka juya ya kalli dama ko hagu wannan makarushi makarushi ne Aisha ta tambayi manzon Allah sun san ta ya manzon Allah daidai da hukuncin waiwaye a sallah sai ya ce mata wannan wata bincina ce da shi ɗin yake a cikin sallar bawa ma'ana yana rage maka dalilin sallar gurgurdan yadda kai juya gurgurdan yadda za a cire maka dalilin amma idan har ta kai ga har ka juya alƙibla baya domin ya littafin adam ya ce babu wannan sallah amma dan waiwayawa ka dan dawo ko abu wannan wannan baya ba ta sallar amma yana rage ladan sallar fa inna al-iltifata ikhtilasu ya yakhtalisu bi shaytan min salatul aql bala yace domin shi waiwaye mun cina ne da shi dan yake yi a cikin sallar bawa da haka mutum ya ce shi wala yajuzu an yarfa'a basarahu ila as-samai haka nan baya halatta mutum yana sallah ya ɗauki kansa zuwa sama wannan haram wannan hani ne na aramci dan manzon Allah da yace ke ce yake cewa yake cewa mutanen da suke ɗauki kansa a sallah in ba su daina ba to lallai wata rana za su ɗaga idan amma ba zai dawo ba ma'ana Allah ya tafi da ganin su malama suka ce tunda har manzon Allah ya wannan wa'idi ne wannan su magana akan narko da zai samu mutum ya rayu da lalle a rauni ne kaɗan ka zuwa sama kana sallah kaɗan ka zuwa sama bayan halatta mutum biyu wannan wani shi na mutum yanzu mutum ya kalli inda zai zai wannan dan alkibla sai abu na gaba wanda ya ce du'a'ul istiftahu du'a'ul istiftahu addu'ar buɗe sallah yanzu yanzu kuma ka shiga sallah ka buɗe sallah ba ka yi kabara ka ɗora ka kalli a kibila ka yi komai yanzu me za ka yi ne sai kai addu'ar buɗe sallah wani addu'a ta buɗe sallah mustahabi ana so mutum ya yi ta ana so mutum ya yi ta tana da matuƙar muhimmanci mutum ya yi ta ba ne ce sun wa yastafiqu qira'ata bi ba'd al-adiyati al-thabita ba ne ce sannan mai sallah sai ya buɗe karatun shi da addu'a wata addu'a da ta zo ta tabbatacciya an nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam wa iya kathiratu suna da yawa wa ashruha amma wanda ta fi shahara ita ce gata ta ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan ita ta fi shahara imanan mutum sai ya yi ta kuma ba ta da yawa subhanaka allahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك abu hurairah ya rawaito hadisi yace ya ji manzon Allah ya samu manzon Allah ya manzon Allah na ga idan kai kabbara kana yin shin kafin ka fara karatu shin me kake cewa da saboda Allah ce saboda Allah ce addu'a nake ga abin da nake cewa sai manzon Allah ya koya masa yace ka ce Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقي ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد sai manzon Allah su kusa yi koya masa wannan kuma ga wannan kuma akwai wasu akwai ma wacce kana nan doguwa wacce manzon Allah yana yin ta a sanin dare to duka kowace ka ɗauka ta yi ko ka ɗau wannan ko ka ɗau wacce wanda abu ne ko ma ka samu wata ka yi amma dai yana da kyau mutum ya ɗauko yana yin wannan suna mustahabi ne mutum ya yi wannan addu'a ta buɗe sallah bada ce wa qad sabata wa qad sabata al-amru bihi umarni ma ya tabbata da yin da yin ta bayan bayi al-muhafazatu al-muhafazatu alayhi bada ce abin da ya kamata shine mutum ya kiyaye ta ma'ana ya haddace ta kuma ya rinka yin ta in ka haddace ta ga ta ba ta rewa subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ga ma'anarta ina ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika haka ne yabo ya tabbata gare ka wa tabaraka ismuka sunanka albarkatun sunanka ya yi ta yace wa ta'ala jadduka haka nan girman ka shi ma ya ɗaukaka wa la ilaha ghayruka kuma babu ambotawa cewa cancanta da wani ka sai kai kaɗai wannan wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci ce na mutum yanzu ya yi kayi kayi addu'a istighfar daga nan sani sai ka to ne ake fara karatu ne malai ce alqira'a ne gaba ta biyar a sanna sun ba yasta'inu billahi ta'ala wujuban malai ce daga nan sai ka yi ista'ada kuma wajibi ne yin ista'ada wa ya asabu bi tarki in ka barta na kaisa me yasa ya ce wajibi ne domin Allah ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'in billahi min ash-shaytan Allah ya ce idan za ka karatu al-qur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaytan ko da wannan umarni ne ko a wajen sallah ko a ko a cikin sallah inda mutum zai fara karatu to zai fara da aqudiyya aka ce za ka yi aqudu billahi kuma wannan wajibi ne amma yin bismillah wanda in ba a farko sura sura ba ne wannan ba wajibi ne ni ba wajibi yin bismillahir rahmanir rahim in dai ba a farko sura ba ne ba in banda surat tauba to ma yace mutum zai yi ta wajibi wa sunnatu ma yace abin da yake sunna a isti'aza an ya qulu taratan shine wani lokacin ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi shi ne wannan wani lokacin da ce a ƙungi billahi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafki ba da ya ce wa nafsi guda a shirin mazmum da aka ce min hamzihi wa nafkihi wa nafki ya ce a nafsu a wannan addu'ar da masu Allah ya faɗa shi ne ma'anarta shi ne waƙa wacce take abin zargi me yasa ya ce abin zargi domin ba kowace waƙa take haramu ba ruwa da ta kasance ta kuma an samu cikin sahabbai irin su kuma bin thabit da su abdullahi bin rawaha suna waka suna wake suna manzon Allah wake suna bibi suna suna yaban shi ko kuma su mai da raddi ga kafirai manzon Allah idan kafirai suka yi wake nasu suka su suka yi sai manzon Allah ya ce wa Hassan kun wa ruhul qudus ba'da yace tashi ne da musu raddi mala'ika jibril yana tare da kai sai Hassan ya tahi ya gargaje su da waka don waka tana tasiri amma dai waka duk kyanta in aka samu ta kiɗa bayan da suke arabu ko da bibi ne amma in dai ba wannan ba ita ma waka kamar dai zance ne kusan zance a akwai wanda yake haram ko wanda yake halal za ka zo ku yi fira yanzu gulma kuka rinka yi da annabi mace wannan magana da kai da aramu haka nan zai yi wa kuma ku zo ku zauna ku tunatar da kanku ku yi wa'azi ko ku yi fira ta duniya wanda ba gulma a ciki wannan halal ne to haka ita ma waka take me aka faɗa a cikin jiki ki hukunta me me take kasance da ya zo kareraki ne da abaici irin waƙoƙin siyasa ɗin nan da waɗanda za ga duka mun bin yau a rauni don kareraki ne don su yi da cikin wa'annan mu yau ƙununa ma la ya faru Allah ce mawaƙa suna faɗa abin da ba yi ba yanzu yana yaban wani ɗan siyasarsa ya rika kawo abubuwa na ƙarya wanda shi ma ya san ƙarya yake yi ba yi irin waɗannan za su yi haramu amma duk wanda ba wannan ba ba wani abu na haramci a cikin waƙar ba kiɗa ba komai to wannan malamin ce ya halatta wannan dai shine mutum ya yi ista'aza da ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamsi wa rabbi wa nafi ba da ce wa taratu yaqulu a wani lokacin zai ce a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim wani lokacin ka ce a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim min hamsihi wa nafihi wa nafi ثم يقول سرا في الجهالية وسيرته بسم الله الرحمن الرحيم sannan sai kuma ka ce بسم الله الرحمن الرحيم a sallah ta koye da ta bayyane ne ka ce bismillah duk wannan ana yin asiri da addu'ar istiqai da bude sallah da wannan isti'aza din a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa fi da kuma bismillah rahmanir rahim duka waɗannan asiri aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi hadisi ya tabbata daga daga Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayyana bismillahir rahmanir rahim an samu yana sirrantawa ne abin da yake bayyanawa shine alhamdulillahi رب العالمين daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wala yake yake yake da su wannan shi ne to anan za mu tsaya abin da fada dare Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara wa alaikum wa alaikum eh na lura kuma akwai wasu maramomi da bayan kama da wata addu'a ne suna yi eh da ya halatta kuma ya halatta da ya ke
idan kama aka yi nama ka tara kabbara eh a nan wancan gaskiya babu babu addu'a abinda kawai ake iya yin addu'a shine manzo Allah ce tsakanin kiran sallah da tare iqama lokacin addu'a ne amma bayan an tare iqama wannan babu wata addu'a da ake bayan an tada iqama ana tare iqama kuma shi kiran sallah ba amma babu wata addu'a da ake kuma a lokacin ma babu addu'a bane inda yake bin addu'a shine manzo Allah ce tsakanin kiran sallah da tare kama a wannan lokacin idan aka kira sallah biyu har a shiga sallah a wannan lokacin lokacin da addu'a ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
Thank you.
tashi ya daga dai na ba zai idan mun biyu akwai zaman ana iya biyu sannan zai ba sai dai in ka fito wata kalma misali da ka zauna in ka fara tashi amma idan kawai ya zaman kai in ce ko wasu fitila sai ka miƙe wani bari bari
ai sai da da ka da alƙalla ni ne wannan
da ai da da alƙalla da Allah ki eh
da ni ne da alƙalla sai da sai da
in ba muka zo a wajen sallama da yayi sallama kala hudu ce kala hudu ce wajen furta za ka iya kallon dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka na hau ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi na biyu za ka iya kallon nan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kallon nan ka ce assalamu alaikum na uku kallon nan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah nan kallon ka ce assalamu alaikum sai na kushi kuma shi ne wanda ba za ka juya da yawan sosai kana haka sai ka ɗan damar ɗan muka zo a cikin wajen sallama ta zamu ci sai ka ɗan damar ɗan ne ka ce assalamu alaikum sallama ta yi wannan su ne suka mutu suna zai yi shi kalli aƙilla kalli haka kalli ɗauki kallon haka ba ɗan ka wani ba
da jiya a kan wasu wasu ne irin kan kawai a ɗauke na gane na gane da mun littafin ahalari wanda za ka yi wanda abin za ka ci na wuri za ka yi sallah za ka yi juya kai haka ya sai ka haka ko za ka yi juya yawa da wannan da ya yi wanda suka ce manzo Allah sabu suka ce yana juyawa damar sa ta bada da yabo kaddi suka ce zai juya da dama har sai sun hango tsallin kuncin shi ya juya dama kalla ya juya hagu amma yin gaba ko ko bai sallama ga na gaban ka wani ne ya su sun ya ko da mu za ta yi da sai ma ba sai ka kalli ba ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم yawa